da ɗari hudu da talatin da hudu kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace sha uku a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya insha
a cikin tafsirin alkur'ani mai girma na wannan sura mai albarka surar yunus alaihi salam wanda yau da ke Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta casa'in daidai وجاوزنا ببني إسرائيل البحر نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
Allah ya ci gaba da bayani dangane da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun وجنوده بغيا وعدوا sai muka ƙetarar da banu isra'il kalmar jawazna tana nufin abbarna ma'ana muka tsallakar da su muka ƙetarar da su fa'at ba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna ya bi su da shi da rundunarsa a larabci akan ce atba'ahu akan ce kuma tabi'ahu duk wanda aka faɗa daidai ne atba'ahu ko tabi'ahu to nan qur'ani sai amfani da kalmar atba'ahu kamar tabi'ahu wa adrakahu kenan sai fir'auna ya bi shi a bagyan wa adwa ya ba annabi Musa ne dan wato zalunci da ƙetare gona da iyaka kamar ka ce zulman wa atida'an ya ba annabi Musa da Allah madaukakin sarki ya ƙetare da annabi Musa alaihi salatu wassalam yasa ya bugi sandansa da wannan kogi kamar yadda aka faɗa cikin ƙur'ani ya wuce yana tafiya sai fir'auna ya bi shi da niyyar wato dan ya halakar da shi Musa din tunda dama yana tabin sa dan ya halakar da shi to shi sa Allah amfani da kalmar baghyan wa adwan kama ana nufin zalunci da ƙetare iyaka ko kace baghyan fil qawli wa adwan fil fi'li zalunci a ainihin zance da kuma wuce gona da iri wajen aiki yadda al'amari ya kasance kogin ne da Allah madaukin sarki cikin mu'jiza da ya ba wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya rubuga sandansa da wannan kogi sai kogi ya bude gaba daya sai ya kama hanya yana tafiya kamar kan kwalta yana tafiya yana tafiya sai ga fir'auna shi ma ya taho fir'auna yana zuwa sai ya ce wa mutanensa kun ga kogin nan ya bude saboda girma na ni Allah ne ko mana sai nuna cewa ai matsayinsa da darajar siyasa wannan kogi din ya rufe har sai mutanen fir'auna suke ganin darajarsa da girmansa da matsayinsa ya kama hanya yana tafiya to Allah tabaraka ta'ala da yaso kunya ta fir'auna da tuzartar da shi a wannan lokaci sai da annabi Musa ya gama wucewa sai Allah ya ce ruwa ya dawo yadda yake sai ya dawo shine sai yake cewa hatta idza adaraka al-gharq ghamarahu al-ma'u wa qalbu halakuhu sai ruwa ya nutsar da fir'auna igiyar ruwa da mamakon ruwa da ambaliyar ruwa sai nutsar da shi fir'auna kala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il da ya sha ruwa ya ga mutuwa ta zo masa sai yake cewa amantu nayi imani annahu la ilaha illa huwa a annahu la ilaha babu abin bautawa da cancanta illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai wannan ubangiji da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi da kuma ni yau ma na zama cikin musulmi a kirar hamza wal kisa'i sai ce amantu innahu a maimakon amantu annahu a riwayar warsh da habs amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il to kira ta kadirin zancen zai zama amantu na yi imani wa qultu innahu akwai takdirin qultu kenan in an ce innahu amma an ce amantu annahu to ba bukatar takdirin qultu to amma a wacce kira'a ta hamza wal kisa'i amantu innahu to sai mu ce kenan takdirin zancen amantu wa qultu innahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila lalle shine ubangiji da banu isra'ila amma na yi imani da Allah da banu isra'ila suke imani da shi yanzu anan kun ga fir'auna ya zama musulmi kenan yace wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmi to kenan wannan yana nuna mana cewa hatta fir'auna ma yayi imani a ƙarshe to amma imani yana amfani ne a lokacin da ake da buƙatarsa idan an yi shi idan lokacin da ba a da bukatarsa ne ko an yi shi bai da amfani shi sa manzo Allah yake cewa Allah baya karban tuban mutumin da ya zo gargara ya gama barna ya gama tsiya sai da ya zo karshen rayuwarsa ya ga ya zo gargara ya ga ba yanda zai yi kawai sai ya ce ya yi imani to shi sai aka ce ba za a karba ba yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun kaga la yanfa'u nafsan imanu ha kenan kaga nan gurin yayi imani amma imanin bai yi ba to bari mu ji me Allah ya ce da shi kuma
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
sai Allah madaukakin sarki ya kori wannan imani na shi wato fir'auna don kuwa bai da amfani a lokacin Allah ya ce al'ana ah yanzu sai yanzu kenan zaka ce kai imani duk da barnar da kai ta yi ba kai imani ba sai yanzu da mutuwa ta zo maka wa qad asaita ka gama yin sabo qablu kafin wannan lokaci wa kunta minal mufsidin kuma kana cikin mutane wadda din da suke mabarnata masu sabawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullah dan Abbas ya ruwaito yana cewa lamma akraqa Allahu fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ai fir'auna ma ya ce yayi imani lokacin da mutuwa ta zo masa sai jibril yake cewa ya muhammad ina ma da ka ganni lokacin da nake ɗiban ruwa nake ɗiban turbaya nake dannawa a bakinsa eh maza maza ya samu ya mutu dan kada rahmar ubangiji ta same shi na musulunci haka imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan dinsa kuma yace hadisi ne hasan Allah ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ai a yau nulqika ala najwatin min al-ardi yau za mu jefar da kawarka a bisa wani fako ko a wani fili inda za a ganka al-makanul murtafi shine nunajjika ma'ana za mu tserar da gawar taka ba za mu bari kifi ya cinye ta ba ba za mu bari ruwa ya haɗiye ta a neme ta a rasa ba za mu ɗora ka a wani guri wanda za a rinka ganin ka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ko kuma abun lura liman khalfaka ga waɗanda suke bayanka kamar misalin Allah ya yi alkawarin zai bar gawar fir'auna kenan za a ganta waɗanda suka zo daga baya za a gani to tana nan dai a gidan tarihi ana faɗa kamar yadda ni da kaina na je masar gidan tarihi na ga wasu gawawaki na fir'aunoni ba ma fir'auna guda ɗaya ba tunda fir'aunan sunan kamar wato shugabanci ne kamar yanzu a najeriya a ce a ce president kaga duk wanda ya zama shugaban ƙasa president ne baban gida an ce da shi president shagari an ce da shi president wane ne an ce da shi president to kaga wannan suna ne na me kenan suna ne na mulki to haka fir'auna din ma to akwai fir'auna annabi Musa har yanzu a gidan tarihi na Masar suna nuna shi ana cewa gashi nan ana ma daukan hotonsa wallahu alam shi din ne ko ba shi bane Allahu ta'ala alam litakuna liman khalfaka aya ai litakuna liman khalfaka ibratan wa idha dan ka zamanto abin wato daukan izina da lura ga ainihin waɗanda suke bayanka wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilin ay laghafilun Allah ya ce amma da yawa yawa cikin mutane dangane da ayoyin mu gafalallu ne rafkanannu ba sa yin imani kamar yadda ya kamata sai ya ce me ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah yake cewa walaqad bawwa'na bani Isra'ila mubawwa'a sidqin Hakika mun zaunar da banu Isra'ila mubawwa'a sidqin ay manzila sidqin wurin zama na gaskiya shine garin Masar kenan wasu kuma suka ce ana nufin Urdun da Falastin shine mubawwa'a sidqin ko kuma ka ce al-ardul muqaddasa allati kataba Allahu mirathaha ko mirasan li Ibrahim wa zurriyyatihi al-ardul muqaddasa lalle mun zaunar da banu isra'ila wurin zama na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azurta su da abubuwa dada da tsarkaka na halal فمختلفوا حتى جاءهم العلم بس يسا باني با يعني اليهود والنصارى اليهود كنا الذين كانوا في عهد النبي يهودا وان سكي زامن النبي صلى الله عليه واله وسلم بس يسا باني وجن غسكتا منزن الله با kuma cewa shi annabi ne aikake daga Allah hatta ja'ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo musu me ilimi ana nufin alquran wal bayan sai da ƙur'ani ya zo musu sai da bayani ya zo musu cewa manzan Allah nabiyu sidiqin ne kuma rasulu haƙƙin ne annabin gaskiya manzo na gaskiya wa dinuhu haqqa kuma addinin manzan Allah sallallahu alaihi sallama gaskiya ne lalle babu shakka manzan Allah dan aika dan aika ne daga Allah ba shi ya nada kansa ba ba su yi sabani ba sai da suka ga hujjoji da bayanai suna ta sauka da suke gaskata manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kawai sai suka kama sabani na shedanci a tsakaninsu kuma sun karanta a cikin littafansu na attaura su cewa lalle Allah zai turo wani annabi haka ya zo a cikin linjila Allah zai aiko wani annabi shina na Muhammadu alaihi salatu wassalam to amma duk da haka sai suka taurare inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijinka zai hukunci tsakaninsu ranar tashi alkiyama fima kanu fihi yakhtalifun akan abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa min addini na addini da kuma sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan aya din tana nuna mana ai ashe da Allah ya mutunta banu Isra'ila ya karrama su ya ajiye su a masauki mai kyau a ƙasar Masar ƙasar Urdun ƙasar Falastinu Allah ya musu gata don su yi imani da Allah su yi imani da manzanni to amma ina ba su yi ba da annabi ya zo sai suka kama saɓani wannan ya ce a ƙarya yake yi wannan ya ce a matsafi ne wannan ya ce ba za mu yarda da shi ba ya zo ya kwace mana mulki ne wannan ya ce ai ya zo neman sarauta ne wasu ma suka ce boka ne wasu ma suka ce dan neman kuɗi ne gashi nan dai abubuwa da yawa na batanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah ke cewa to muna nan zamu yi hukunci tsakanin ku kuma ran tashin alkiyama akan duk abin da kuka kasance kuna yi na sabani fa in kuntum fi shakkin mimma anzalna ilaika
fa in كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Allah yake magana yana cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika idan ka kasance kana yin shakka ko kana cikin shakka cikin abin da muka saukar gare ka shine alqur'ani in dai har shakka kake akan alqur'ani fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafin kafin kai fa yukhbirunaka annahu maktubun indahum fi tawrat za su baka labari ai wannan alqur'ani yana nan a rubuce a wajensu da bayaninsa a cikin attaura wannan aya ɗin in kun lura aka ce fa in kun tafi shakkin in har kai kana shakka to da wake ana nufin manzo Allah ne ke shakka la الخطاب للنبي والمراد به أمته ayar dai tana magana ne akan annabi amma ba shi ake nufi ba ana nufin al'umma ta sa ma'ana ku al'umman muhammadu idan har kuna da shakka dangane da alƙur'ani da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu to ku tambayi Yahudawa za su ba ku labari har a cikin attaura ai sai da attaura ta zo linjila ta zo kafin Qur'ani ya zo ko to hatta a cikin waɗannan littattafai akwai bayanin alqur'ani kuma wannan uslubi daman larabawa suna da shi shi yasa Allah ya yi wannan balarabe wani lokacin zai yi magana da kai amma ba kai yake nufi ba sai zo yana gaya maka magana kai amma ba kai din yake nufi ba yana nufin makocinka ko kuma yana nufin abokinka لأنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره suna yin magana da mutum amma ba shi suke nufi ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya dada amfani da irin wannan uslubi a cikin Qur'ani yanda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah kaga wannan magana gashi dai karar annabi aka kira to amma ba annabin ake nufi ba ana nufin me al'ummarsa tunda idan an yi magana da shi ana an yi magana ne da al'ummarsa gaba daya sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda Allah ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah tabaraka wa ta'ala kasance mai bada labari dangane da abin da kuke aikata kuke a ƙarshen ayar kenan cikin suratul ahzab bai ce inna Allah kana bima ta'malu khabira ba kaga da annabi yake nufi da sai ce inna Allah kana bima ta'malu khabira to sai ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira da inda yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ka gani ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sai ce kuma idza tallaqtumun nisaa in za ku sake mata kaga ana nufin al'ummar sa kenan to idan ku kuna shakka dangane da abin da Allah ya saukar to ku tambayi waɗanda suka gabace ku laqad ja'aka al-haqqu min rabbika haqiqa ya muhammadu gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zamanto ainihin cikin masu shakka ya ku al'umma annabi muhammadu gaskiya ta zo muku daga ubangijinku kada ku zamanto masu shakka akan abinda wato Allah ya saukar na gaskata annabi muhammadu ko na bayanin alqur'ani wanda Allah ya yi bayani akan wannan annabi da sifarsa cewa zai aiko shi kuma ya sifanta shi mutum ne wanda yake ummiyi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma kuma shine annabi aikake daga Allah rashin iya karatun da rashin iya rubutun shi yabo ne a gare shi ni da kai kuma rashin iya karatu da rubutu illa ce zammi ne a gare mu kamar yadda Allah ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wadanda suke bin annabi al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wanda suka samu labarinsa a rubuce a cikin attaura kaga fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika shine daidai da alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil wanda bayanin sa yana nan a rubuce a cikin alqur'ani a taura a cikin bible da kirista suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yahudawa suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam duka da gangan suke yi kuma da jahilci da kokarin wato faɗa da addinin musulunci ne kawai amma a cikin bible akwai bayanin sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan ya'ti min ba'di ismihi ahmad a cikin at-taura akwai bayanin annabi muhammad akwai bayanin alqur'ani to me yasa kirista ba su imani ba me yasa yahudawa ba za su yi imani ba to Allah ya bada labari yace hasadan min indi anfusihim suna yin wannan hasada ne tsabar hasada ne bayan gaskiya ta bayyana gare su kawai shi yasa ba za su yi imani da Muhammadu ba to shi yasa kuma dole musulmi ku yanzu a duniya za a yi ta muku hasada a yi ta kokarin halaka ku a yi ta kokarin karar da ku yanzu musulmi suna da yawa a duniya alhamdulillah kullun karuwa ake saboda annabinmu ya ce mu yi aure mu hayayyafa tanaka hu takasaru ku yi aure ku yawaita to amma makiya Allah suna ban hanyoyi da dama yadda za su rage mu daga cikin hanyoyin rage yawan mu shine wannan family plan family planning da ake kawo ake sa mutane suna idan dole har ana nema a maida abin ya zama doka cewa wai wanda ya haifi ya'ya kaza ya isa mu kuma annabi ya ce tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam ku auri matan da suke kuke son su suke son ku ni zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alkiyama a gaban annabawa a wata riwayar ce tanakahu takasaru ku yi aure ku yawaita ya ku al'umma ku yi ta haihuwa ku tara ‘ya'ya masu salatin annabi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a samu musulmi da yawa to amma ba sa so ba sa so shi yasa ake bin hanyoyi waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba na ƙoƙarin ƙarar da mu yanzu irin halin da ake ciki a cikin ƙasar nan asarar da al'ummar musulmi ta yi a Najeriya Allah ne ya bar wa kansa sani mutane dubun dubata a cikin 'yan shekarun nan rashi da aka yi na 'yan uwa duka musulmi da suka yi ta tafiya kuma ana nan ana ta tafiya duk inda za ka ji an mutu insha Allah musulmi ne to Allah kiyaye mu Allah raba mu da masifa to sai ce me kuma ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله kada ka zamanto cikin waɗanda suka karyata ayoyin Allah kaga wannan magana ai ba annabi ake nufi ba tunda annabi kan shi yazo da ayoyin ai to ya kai dan al'umma annabi Muhammadu kar ka zama ya kai musulmi kar ka kasance cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah fatakuna minal khasirin to zaka zamanto cikin hasara innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗanda kalmar ubangijinka la'antar ubangijinka ta tabbata kalimatu rabbika anan ana nufin la'anatu rabbika haqqatan ana nufin wajabat lalle waɗanda la'antar ubangiji ya wajaba a kansu imamu qatada yace lalle waɗanda fushin ubangiji sukhtullah ya wajaba a kansu la yu'minun ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu aya wallahi duk aya da za ta zo musu duk wata mu'jiza da za ta zo musu duk wani dalili da zai nuna gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za su imani ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi haka ɗabi'ar su take sai an sha kashi ake imani to Allah mana mai kyau
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah madaukin sarki yake cewa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha ina ma da an samu alƙarya da ta yi imani kalmar falaula tana nufin fahalla ina ma da kanat qarya an samu alƙarya wacce ta yi imani ma'anarsa ai falam takun qaryatun amanat ba a samu wata alƙarya da ta yi imani ba sai dai alƙarya jama'ar annabi yunus alaihi salatu wassalam ta yi imani fanafaha imanuha imanin ta yi mata amfani ina ma da an samu wannan amma ba a samu ba illa qauma yunusa sai dai mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam yunus ibn matta kenan suka lalle imanin su ya musu amfani da suka yi imani da shi lamma amanu yayin da suka yi imani da Yunus kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya Allah ya ce muka yaye musu azaba ta wulakanci da tozarta a cikin wannan rayuwa ta duniya wa matta'nahum ila hin kuma muka jiyar da su daɗi wato har zuwa wani ɗan lokaci mana ilan qida'i ko ila waqtin qida'i ajalihim har zuwa lokacin da ajalinsu zai kare. Yanda abin yake kamar malamai Allah musu rahama suna cewa, shin mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam shin sun ga azaba ɗin da idansu ko ba su gani ba, wasu kuma suka ce, a'a sun ga dai alamu na azaba ɗin. wasu kuma suka ce a'a sun ga azaba din da ido da ido shi saboda Allah ce kashafna anhum azabal khizi mun yaye musu azaba wato ta wulakanta da tozarta kaga kenan tunda aka ce an yayi kenan sun gani Allah yana ba da labari a can dangane da kisa na Yunus alaihi salatu wassalam yace wa inna Yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون سألت فآمنوا فمتعناهم إلى حين كاغا سيداتي دوانا فنعفاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كان الله فآمنوا نما لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين تولنا كينا فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين sai Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a lallai da ubangiji ya ga dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya kai Muhammadu cikin kudurar ubangiji da karfin Allah tabaraka wa ta'ala da ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk waɗanda suke bayan ƙasa sai sun yi imani afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin yanzu kai zaka tilasta wa mutane ne har dole sai sun zama mu'minai wannan ana rarrashin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake kamar da malamai suke faɗa dan annabi yana kwaɗayin wai kowa ya zama musulmi kowa sai ya zama musulmi Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ce yanzu sai Allah ce yanzu to zaka tilasta musu ne duk sai sun zama masu imani وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Allah ya ce fa ba wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah ya Muhammadu duk kwaɗayinka duk yanda kake so mutane su samu shirya sai Allah ya ga dama kai ma malami duk ka duk bayaninka duk jawabinka wallahi mutane ba za su yi imani ba sai Allah ya ga dama وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء باك شريد دا وانده قداما الله شيك شريد دا وانده قداما ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله تبارك وتعالى يتي منا سنيا عذابا شيني الرجس alallazina la yaqilun ga waɗanda ba su da hankalta dangane da lamarin ubangiji da umarninsa da kuma haninsa a wata kirayar ta kira'a ta abubakar wa naj'alu rijisa maimakon wa yaj'alu sauran masu karatu ko qurra'u sun karanta wa yaj'alu shi kuma yace wa naj'alu to sai ce me قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Allah ce qul inzuru ga yawa mushrikai gaba ɗaya da suke ƙaryata ka waɗanda suke tambayan ka wai sai ka ba su wasu ayoyi da zai nuna gaskatar ka cewa kai aikakke ne daga Allah ga ya musu ku duba ma za fi samawati wal ard abubuwan da ke cikin sammai da ƙasai na ayoyi da abun lura ga rana ga wata ga taurari idan ka duba a ƙasa ga duwatsu ga koguna ga tekuna ga bishiyoyi ga mutane ga aljanu ga dabbobi ga shuke-shuke duka wannan fa babu wani bature da yake yi ba wani ɗan adam da ya isa yi Allah shi kada yake wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma Allah ce kashi ayoyin nan da aka faɗa su wata da rana da koguna da tekuna da mutane da aljanu da dabbobi al'ayat waɗannan ba sa wadatarwa wan nuzur da gargadi da manzanni suke zuwa da shi baya wadatarwa an qaumin la yu'minun ga mutanen da suke dama ba za su yi imani ba wannan yana nuna mana kamar su dai kafirai dai duk waɗannan abubuwan ma kusan aikin banza ne a wurin su baya ƙara musu imani fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim yau mushrikan makka yanzu kenan babu dai abin da suke jira sai irin kwanakin da suka shuɗe ga waɗanda suka wuce gabansu kwanakin azaba da suka shuɗe ga waɗanda suka rayu gaban su shi suke jira shi ma kenan waɗanda suka ƙaryata annabawa Allah ya ɗora musu bala'i irin su adawa irin su samudawa irin su mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kaman can yadda Allah ce wa zakirhum bi ayyamillah qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ga ya musu ya manzo Allah ku jira ni ma ina tare da ku cikin masu jira tunda dai ba za ku yi imani ba to ku azaba tana nan tafi na'am
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين idan azaba ta sauka kuma sannan zamu kubutar da manzanninmu duk lokacin da bala'i ya sauka Allah ce manzanni na zan kubutar da su tabbas sun manunajji rusulana a kirar yaqub sun manunji rusulana wallazina amanu sannan masu imani su ma insha Allah in dai Allah ya saukar da wannan azaba din to zai kubutar da su kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ce kaga wannan hakki ne akan mu ai wajiban alaina nunjil mu'minin lalle zamu kubutar da ainihin wato a muminai duk wanda ya imani ane masa albishir insha Allah Allah zai kubutar da shi rayuwar duniya da lahira Allah ya kubutar da mu
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين Allah ya ce ya ayyuhan nas ka gaya musu qul ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in dai har kun kasance masu shakka ne akan addini na ai addinul ladhi ad'ukum ilai addinin da nake kiran ku zuwa gare shi in dai har kuna wannan shakka ba ku yadda da addinin ba fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah to ni ma ina shaida muku ba zan bautawa wanda kuke bautawa ba Allah ba min al-awthani na gumaka kuna shakka akan addini na to ni ku ba zan dawo in bi kan addinin ku ba wannan shi ya dace da lakum dinukum waliyadin ku je ku rike addinin ku ni ma zan rike nawa walakin a'budu alladhi yatawaffakum ka duba usulul qur'ani malam kuna shakka akan addini na ko to ni ba zan yi bauta ga wanda kuke bauta ba Allah ba amma ni zan bauta wa wanda yake kashe ku ai kowane arni ya san yana mutuwa to wa ke kashe shi Jesus wa ke kashe shi Allah to annabi ya ce to ni zan bauta wa wannan Allah da yake kashe ku in ba za ku bauta wa in ba za ku yi addini na ba to addini na shine addinin mai kashe ku ka duba malam inda mutum yana da hankali ai ya kamata ya gane tunda ba wani arne da ya isa ya ce ba zai mutu ba ba a taba samu a duniya wani dan taurin kai da ya ce shi yau ya fi karfin Allah ba zai mutu ba har fir'auna ai gashi a gaban kuna gani yana ganin mutuwa yake cewa ya imani yanzu wannan bai ishar nan duniya wa'azi ba kaga dai duk kafirci in ka samu fir'auna sai ka shafa fatiya kai gaba ko to shi ma a ƙarshen rayuwarsa ya ce wa ana minal muslimina Allahu akbar ni ma ina cikin musulmi fir'auna fa yace yana cikin musulmi wannan musuluncin da yau baka so ka ji shi wannan musuluncin da yau kake faɗa da shi yace ina cikin musulmi to zan bautawa wanda yake kashe ku malam wannan magana ce cikin magana kenan wa umirtu an nakuna minal mu'minin kuma ni an umarce ni in kasance cikin ma- muminai masu miƙa wuya Allahu akbar waɗanda suka yi imani kenan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa Allah ya ce ya Muhammadu ka tsayar da fuskarka ga wannan addini wato kuma ka tsayar da aikinka ga wannan addini ai istaqim ala dini hanifan addini wanda ya kauce wa dukkan wata fandara wala takunanna minal mushrikin kar ka zamanto cikin mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها نعم
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurr idan Allah madaukakin sarki ya shafe ka ko ya sa abun ya shafe ka bi dhurrin dukkan wani abu na cuta yusibka bi shiddatin wa bala wani tsanani da wani bala'i ya shafe ka fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya isa ya yi maka sai Allah ka ji aqida kenan malam duk bala'in da ya same ka a rayuwa ba wanda ya isa ya dora maka sai Allah ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك kada ka kira wani ba Allah ba wanda ba zai amfanar da kai ba in ata'atahu wannan din da in kai masa da'a ba zai amfanar da kai ba ko mun biyayya bai sai amfanar da kai a kiyama ba wala yadurruka in asaitahu kenan kuma bai isa ya cutar da kai ba dan ka saba masa duk duniya malam duk duniya duk duka babu wanda i- idan ka bi shi ya isa ya amfanar da kai sai Allah sannan kuma duk duniya ba wanda idan ka ibinsa zai cutar da kai sai Allah wannan shi kadai yake da wannan uluhiyya da rububiya shi kuma sai ya turo wani mutum guda kwaya ɗaya tilo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ga jikada na aikake daga Allah shine na wajibta muku ku yi masa biyayya makauniyar biyayya in dai manzo Allah ya ce to wallahi zance ya kare zancensa kat zancensa yanka ɗaya kenan ba a neman shawara akan bin magana annabi ba a tuntuban wani mu bi ko kar mu bi ba a cewa to ya malaman mu sun ce abi malaman ku kuma daga ina baya annabi ya ce abi ba a cewa to ya malaman mu suna aiki da wannan a'a annabi shine gaban kowane malami kuma shine gaban kowane wali shine gaban kowane shehi kuma shine gaban kowane shaidani sallallahu alaihi wa alihi sallama fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin idan ka aikata haka ka bi wanda ba Allah ba to lalle ka kasance cikin azzalimai wa in yamsaska Allahu bidurr idan Allah ya shafe ka da duk wani abu na cuta rashin lafiya ne hasara ne bala'i ne fala kashifa lahu illa hu ba wanda zai yaye maka sai shi din kwaya daya shine mai durawa shine mai warkarwa wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni inji annabi Ibrahim kuma in ba da lafiya shi yake warkar da ni idan likita ne yake warkarwa shi me yasa likitan yake rashin lafiya kuma ya mutu me yasa bai yi wa kansa magani ba ashifawa min indillah shi sa wani likita mai aqida in yazo zai ma allura sai ce bismillah waraka daga Allah in zai maka tiyata sai ce bismillah waraka da- daga Allah mu dai wakilai ne kawai za mu yi amma waraka yana hannun wa yana hannun Allah dan ba mai warkarwa sai shi wa in yuridka bi khair kuma idan Allah ya nuface ka da alkhairi mulki ilimi arziki ɗaukaka lafiya shahara ƙarfi samun matsayi idan Allah ya baka wannan shi ya ga dama ya zaɓe ka ya baka fala radda li fadli wallahi ba wanda ya isa ya juyar da wannan daga gare ka shi ke bayarwa shi ke kwacewa kulillahumma malikal mulk tuti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadika alkhair yace biyadika alkhair ma'ana duk alheri a hannunsa yake ka duba wannan ayar wa in yuridka bi khair sai a can yace biyadika alkhair alheri duk duka a hannun Allah yake fala radda li fadlih ba wanda ya sai juyar maka to me na damuwa wajen ka sabawa ne wai zaka talauci idan waɗanda suke cewa wai yau in ba a kama wani ba wai an hasara wai an tabe ina wanda yake shiga damuwa don mai gidansa ya sallame shi ya ce ba shago yana ga talauci ya kulla alaka da shi kenan la sai dai Allah bai soka da alkhairi ba yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yake ba wanda ya ga dama cikin bayinsa tabaraka wa ta'ala adur wa nafa da cuta da amfanarwa Allah shike ba wa bayi wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai gafara shine kuma mai jin kai to sai aya ta karshe a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam ko ta biyan karshe kenan mu je mala قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر wannan ita ce aya ta ƙarshe cikin suratu Yunus alayhi salatu wassalam kul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaya musu ya ku mutane lalle gaskiya ta zo muku daga ubangijinku ku duba abin da Allah ya rufe wannan sura da shi ya ku al'umma gaskiya ta zo muku daga ubangiji ma'ana qur'ani da musulunci ya zo muku daga ubangiji famani tada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wannan wa'azi da gargadi da muka yi a tsawon watan ramadana wasiyar da muke cewa shine muna rufewa da wannan ayoyi ya ku jama'a gaskiya ta zo muku daga Allah musulunci ya zo muku daga Allah sunna ta zo muku daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kada ku yi wani addini in ba addinin musulunci ba kuma kada ku rike wata aqida in ba aqidar ahlus sunna ba faman yata fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shirya wallahi ya shiryu ne don kansa shiriwar ka ba za ta kara wa Allah komai ba haka kuma rashin shiriwar ka ba zai raki Allah da komai ba faman dalla fa inna ma yadhillu alaiha duk wanda ya bata kuma ya bata dan kansa yani shi ya batar da kansa shi zai sha azaba shi zai sha wuta da kanshi kuma ana alaikum bi wakil Allah ya ce ya manzo Allah ka gaya musu ni ba wakili bane akan ku mana ni ba ni ne kafilin ku ba mana ba ni ne nake tsare ayyukan ku ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari anan kamar yadda Allah madaukin sarki ya nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka alaihim wakila a can wata aya wa arsalnaka alaihim hafiza ko ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili bane kuma kai ba hafiz bane wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi ya kai bawan Allah abinda ko aka aiko gare ka wattabi ma yuha ilayka kabi abinda aka yi wahayi gare ka wasbir kai hakuri rayuwa sai da hakuri bayan Allah hatta yahkum Allah har sai Allah ubangiji ya hukunta nasara ga addinin Allah dan dole a ƙarshe mala addinin musulunci shine zai ja kowane addini Allah ya yi alkawari kataba Allah la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce Allah ya wajabta ku ji masu faɗa da addinin Allah Allah ya ce ya wajabta dole la'aghlibanna lalle wallahi sai na yi rinjani ana ni wa rusuli da ni da manzanni na wani abu sai Allah ya ce wajibi ne na wajabta dole ni ne zan yi rinjaye akwai wanda ya isa ya ja da Allah akan wannan akwai wani mai kulle-kulle da harɗe-harɗe da makale-makale da cuce-cuce da ya isa hana addinin Allah tafiya wanda Allah ya rantsuwa ya ce wallahi ya wajabta wallahi la aglibanna wallahi sai na rinjaye ana ni wa rusuli da manzannina ma'ana duniyar gaba ɗaya dole ta dawo rinjayen manzannin Allah kai hakuri ya manzan Allah sai Allah ya hukunta ka samu nasara إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا ذاك متعني سنة شقاء دين الله أفواجا جماعة جماعة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب lalle Allah shine yake hukunci kuma ba wanda ya sai bayan hukuncin Allah ya ce wai za a bi a bincika a sa jan biro a duba ko Allah ya yi kuskure a gyara to Allah ya riga ya yanke hukunci addininsa shine a gaba yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun a wata ayar yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya Allah Allah ya ki wa ya Allah Allah ya ƙi wa ya balla Allah ya ƙi illa ayyukin manurahu sai Allah ya cika haskensa shine addinin musulunci duk inda aka je aka dawo ko ana dakawa a turmi wallahi tallahi addinin Allah shine a gaba kuma tutan la ilaha illallah ita za ta jagoranci duniya wa huwa khairul hakimin lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu dukkan hukunci tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji wannan shine karshen tafsirin suratu yunusa anan kuma za mu tsaya zan mika abun magana ga mai gabatarwa dan gabatar da sauran program wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah malam Allah ya kyakkyawan sakaya Allah ba da lada kamar yadda yake a cikin tsari insha Allah za mu gayyaci babban malami uba kuma jagora a gare mu malam ibrahim yahaya ya dan sanya albarka a cikin wannan taro a karamakon
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukin sarki wanda ya sake dawo da mu a irin wannan lokaci a kuma wannan wuri kamar jiya bara kamar jiya bara ne muke zaune a nan aka rufe wannan karatu da shekarar bara ga shi kuma Allah ya kaddara da mu muna raye da yawa ba su sami ba su rayuwarsu ba ta kai yau ba Allah ji kansu mu kuma da kuma wanzu muka kawo har yau har muka zo yau Allah ubangiji ya sa mu cika da imani ya ba mu dacewa kuma rufa mana asiri Allah ya samu gama da duniya lafiya shi ko mai gabatar da wannan taswiri wannan bayan Allah wadda Allah ya arzuta mu da shi Allah ubangi ya saka masa da alheri ya sa jannatul firdaus ita ce makomar mu baki daya da yamma mun yi bayani a takaice akan cewa muna jan hankali kuma muna roko na yan uwanmu almajirai da kuma malamanmu Allah ubangiji ya sa a fahimta a kuma faɗaka wannan amana da Allah ya dankawa almajirai da malamai wato a tsaya a kanta a yi ƙoƙari a ilmintar da mutane hakika ana kiran kowa ya ilminta amma kuma kan ga an aiko mana da malami da Allah ya so duniyar da rahama sai ya aiko da manzanni ko manzannin nan Allah ne ya aiko su amma har a lokacin da duk za su rikar da wannan waye suna bukatar ma mujawara to don haka wajibi ne almajirai su ya su ne za su fara wato samo hanyoyin ilmantar da mutane akwai bukatar tsayawa tsayuwar daka sannan kuma mun faɗi da yamma cewa wannan aiki na wa'azi da shirya da yana bukatar yanci na tunani da yancin fahimta wadda mutum zai zamanto yana da yanciyar yantacciyar kwakwalwa ko yantaccen tunani wanda ba karkashin wato control na wani mutum ko wata jama'a ko kuma wani abu da ya sani a al'adance na biyu wannan wajibi ne ko mutane tun da an yi imani an yarda za a yi wa addinin musuluncin aiki kowa abin da yake hannunsa mai ilimi zai taimaka da iliminsa mai karfi da gabarsa mai hali ya taimaka ko da gidauniya a samar da ko da wanne ko garejin mota ne a garin nan ya kamata a yawan matasan nan akwai class akwai aji da yamma ko duk lokacin da ya dace gwargwadon yanayin zuwa yara makaranta ballantana da makarantun islamiyya a dage a tsaya a kansu na biyu akwai maganan wannan addini bai tafiya sai da haɗin kai wannan hali da ake ciki a ƙasar nan ko kuma a duniya ko a garin nan ba hali ne wanda manzo Allah gina mutane a kai ba rarrabuwa ba ta cikin tsarin addinin musulunci kuma ba addinin musulunci ma idan mun ce addinin musulunci muna nufin tun farkon manzo Nuhu alaihi salam awwalu rasulin har zuwa yau kullum ana bukatan haɗin kai da ɗinkuwa ban sani ba ko mai gabatarwa yana da lokaci wani bawan Allah da ya zo cikawa wanda tijo sai ya ɗauko sillallaki sille gombolli ya ajiye guda ya ɗauka ya bawa ɗansa guda ya ce karya ya karya ya bawa ɗaya guda ya ce karya ya karya sai ya ɗauko kaman guda goma a dunkule sai ba babban ya ce karya yayye ce ba su karye ba to wannan ya ce musu to wannan shine haɗin kai wannan abin shi muka rasa a duniya a yau wanda ya gamata ya zama alƙalinmu yanzu abokin gabanmu shi yake yanke mana hukunci a matsalolinmu na addini da zamantakewa mu musulmi ƙur'ani ya zo da tsarin da in an sami rigima tsakanin musulmi mutum biyu ko kashi biyu ko al'umma biyu gwamnatoci biyu ko kuma unguwanni biyu to dole dai wanda zai zo ya zama a tsakiya ya hukunci ya kasance kuma shi ma musulmi third party to sannan Allah ya ce idan ya yi hukunci in ya zo wajen sulu daidaitawa in ya gama an zalunci wani ɗayan biyun ya zalunci ɗayan to shi ya rinjaya gefen wadda aka zalunta a goyi bayan wadda aka zalunta din har sai an kai shi ya rusuna in ya rusuna ba zai tafi ba sai ya tsaya kuma ya dawo da su kan teburi shawara a daidaita wannan na san an karanta wannan aya anan wa in da'ifatan min almu'minina tasalu fa aslihu bainahuma fa in bangat idahuma ala al-ukhra yace fa qatilu allati tamji hatta tafiya ila amrillah fa in fa'ad فأصله بينهما بالعدل وأقصده إن الله يحب المقصدين wannan shine tsarin addinin musulunci amma yau kun ga duniyar mu ba haka take ba afghanistan alƙalinmu ba musulmi ba ne a libya ba musulmi ba ne a yau abin da yake faruwa a syria ba musulmi ba ne har a masar ɗin da yanzu da ake rarrafe ana nema sai an cinna wuta ba musulmi so muna fata babban jagoran da zai taimaki musulmi a duk duniya ba a Najeriya ba a kuma kaɗai ba shine dole ne mutane su nemi tsarin Allah a wajen magana haɗin kai ɗinka zumunci na musulunci wannan dai wajibi ne kuma ba mu da ciwon da ya fi wannan yanzu a duniya rarrabuwa da lalacewa Najeriya muna fomin 75% amma ba mu da tasiri a yau babu murya ta addini a dunkule babu murya ta siyasa a dunkule me ka wannan rashin haɗin kai to muna so za mu takaita a nan don mukan kun san ba karatu ne da mu ba sai dadewa kawai muka yi a duniya in muka samu da kawai to muna fata wannan wasiya don Allah don annabi duk wani malami da bai tsaya akan hada kan musulmi a duniya ba bai san abin da ake nufi ba in alkalami yake rike da shi akan littafinsa a ga maganan unity in magana yake da baki yayi in a lungu yake yi irin mu in a fili yake yi wannan shine don lokacin hakan ne in ba wannan matsalar ba ba za mu je ko ina ba in sai an ware ta kuwa in ko ba a ware ta ba to Allah kiyaye wayannan yaran za su gaji wannan abu Allah kiyaye Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji za mu dace na tabbata yanzu mutane sun yunkura almajirai da dama suna samun yancin kansu suna fita daga cikin ainihin tarnakin da aka musu dan kejin da aka sa mutane sun dan fasa shi suna dan fita so muna fata Allah ubangiji ya bamu dacewa amma kannenmu da yayinmu da malamanmu suna da aiki a gaban su jadir ba don sai an yi aiki ne in ba aikin ba abin ba zai yiwu ba akwai barazana a gaban duk wani da'iya akwai obstacles that is a gaba ta tarikin dawa suna nan daban-daban amma dai a takaice wannan su ne shiga ko bai jiko na abin da za mu magance magani ɗaya mu toshe kafofin abokanan gabanmu ko da na ciki ne ko da na waje ne to muna fata wannan ya isa a yau Allah Ubangiji ba mu dacewa Allah Ubangiji ya saka wa malam da alheri kuma yadda ya zo lafiya Allah mai da shi gidansa lafiya kuma mun yi magana akan sadaukarwa da kowa zai sadaukar iya iyawarsa wani malami ya rubuta littafinsa ya sa ainihin unwani littafin title din shine maza kaddamta lijinika kuma faltanzur nafsum ma qaddama lingadi wajibi ne muna fata Allah ubangiji ba mu dacewa wannan karatu da aka yi Allah ya sa ya amfane mu ya amfani al'ummar musulmi baki da a duniya duk wanda karatun ya kai kunnensa Allah ubangiji ya sa ya amfane shi Allah ya dinke musulmi ya raba mu da fitina wato ta zub da jini ko ta sabani da rashin jituwa ko rashin fahimtar juna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu
wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine a babban malami uba kuma jagora na a yan uwa malamai da ma almajirai ɗalibai a garin nan Allah ya saka mishi da alkhairi kafin mu ci gaba kamar yadda jiya aka yi bayani akwai wayansu bayan Allah da suka matsa hannu cewa ya kamata su zuba jarinsu a game da irin karatuttuka da ɗawainiyoyi da ake yi na wannan karatuttuka saboda haka an umarce ni da in gaya musu cewa kofa a buɗe yake da duk wanda yake da bukata ya zuba jarinsa saboda haka yan agaji da yan hisba za su iya zagawa nesa da kusa su iso inda mutane suke mai jawabi na gaba shine ɗaya daga cikin dattawa masu masaukin baki that is ɗaya daga cikin dattawan anguwan nan da ake gudanar da wannan karatu a ciki wato alhaji shuaibu baffa lergo zai jawabi a madadin 'yan anguwan nan ko kuma madadin mai masaukin baki idan yana kusa ranka da ɗibi
السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya janguwana a madadin mutanen anguwan nan manyan malamai da suka halarci wannan wuri da manya-manyan baki da suka zo daga sauran wurare da kuma malaman da suka zo daga kano da shi wannan shehin malami namu sheik dr abdallah wadda muke fata Allah ya saka masa da alkhairi da irin waɗannan ni'imomi da ya kawo mana wannan gari namu jama'a assalamu alaikum to a madadin dai jama'ar unguwan nan muna miƙa godiyarmu ga shi shehin malami da ya baro dukkan harkokinsa ya tafi wannan gari wadda nan kuma dama garinsu ne ba wai bako ba ne to duk da haka dai da ya katse dukkan program ɗinsa na wata guda ya zo don ya ɗaukaka kalmar Allah a wannan gari namu ko kuma wannan ƙasa tamu ba za a ce ma garin nan kai ba ya ce duk ƙasar nan ma ko kuma duk jihar Gombe gabaki ɗaya saboda wannan da'awa ta tafi wurare da yawa an yada ta an kai ta to mu ko wannan anguwa muna miƙa matukar godiyar mu da Allah ya saukar mana da wannan ni'ima a wannan anguwa tamu wannan karatu da inda jama'a suke taruwa a wannan wuri muna godewa Allah da wannan ni'ima da ya mana shi kuma malam muna masa addu'a Allah ya saka masa da aljannar firdausi bayan haka ina kuma jan hankalin masu zuwa sauraren karatun nan an ce dai amfanin karatu amfanin mutum ya ji abu to ya yi amfani da shi kada dai a ce mun taru kamar yadda ake taruwan nan bayan an tashi daga karatun nan kuma kowa ci gaba da abin da yake yi a da bai canja wani abu ba ya kamata da duk abubuwan nan da aka gargaɗe mu abin da aka hane mu in han hana mu kashi ɗari to aƙalla a ce mun hannu da kashi hamsin a ciki in an ce mu yi abu wadda da ba ma yi aƙalla mu yi kashi hamsin cikin ɗari na abin da aka ce mu yi shine amfanin a ji karatun ba dai a zo a yi kabbarori a saurara a watse kuma babu abun da ya ragu a cikin ayyukan da mutane suke yi saboda haka ina fata yadda kowa ke zuwa kullum ya saurari wannan karatu ya zamanto kuma ya rage wasu abubuwan da ya sani nasa na kansa wadda ya kamata shi ya rage su ba ma sai an faɗa ba kowa ya san abun da yake yi wadda yake daidai ne ya san kuma abun da yake wadda ba daidai ba kuma duka an yi kira da abun da yake na daidai din ya ƙara yin su da waɗanda ba na daidai ba kuma ya daina yin su saboda haka in bai yi ba baki ɗaya to akalla ya samu 50% kuma mun ga fa'idan waɗannan abubuwa don Allah jama'a ina jan hankalinmu da mutane su ga wannan gargaɗi da aka yi ya zamanto ya yi amfani kuma mun gode wa Allah da ya arzuta mu da irin waɗannan jaja wadda suka yi modernizing na abubuwa duka suka dace da zamani suka kuma haɗa kan musulmi wuri guda maimakon samun farraka tsakanin jama'a an samu waraka mutane kansu ya waye babu kuma wani wanda zai killace wani ya hana shi sauraren wani wannan kaga babban arziki ne muna roƙon Allah ya yawaita irin su a tsakankanin jama'a yadda jama'a za ta amfana fiye da kima don wannan zuwan karatu da aka yi na waɗannan matasa ya ja hankalin mutane kuma ya warkar da mutane da yawa daga cikin duhun kai da mutane suke ciki saboda haka zan takaita a nan a madadin mutane anguwan nan muna miƙa godiyarmu wadda ba za mu iya lissafa ta ba mun gode mun gode kuma Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya saka wa malam da duk wadda suke zuwa anguwan nan domin sauraron wannan karatu da mu duk jama'ar anguwar muna roƙon Allah ya sa aljannar firdaus ita ce makomar mu jama'a assalamu alaikum
to wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ba da lada Alhaji Shaibu Baffa Lergo mai masaukin baki namu gaba daya har yanzu za mu gayyaci wani kuma daga cikin dattawan har yanzu shi ma ya zo sa albarka a cikin wannan zama wannan shine alhaji wa ba da mu dukul
السلام عليكم آه، السلام عليكم ورحمة الله آه، ni na zana nan a madadin dattawa ne to yana da magana ɗaya ne ko biyu kawai magana na farko shine a game da shi malam abdallah Ah, mu da ya gani dattawa da suke nan kungiyoyi da yawa sun zo kuma mun tafi tare da su da yake muna da karancin ilimi muna bi muna neman hanyar da su zace wata siratul mustaqim mun bi su muna tafiya lokacin da muka ga abin ya yi wani kwana sai mu ɗanyi kwana mu tsaya to a wannan karon mun biyo ba saboda kai kana matsayin kaɗa abdalla ba ko kuma a'a a matsayin da'awa ba a'a matsayin kana faɗin gaskiya shine dalilin da ya sake ganin mutane da yawa suke taruwa a nan tun da aka fara wannan tafsiri muna nan a baya muna ganin abin da yake faruwa ba zan ce na rantse ba amma wallahi duk mutanen da ke gani nan idan kana idan kana tafsirin nan shiru ake yi yanda ka san kaman a kulle ko kuma a daure muke babu wanda zaka ji yayi wani surutu kai jiya wani abu mamaki ma tukuna wani ya tashi zai tafi yan agaji suka ce ba zai dauki mashin ɗinsa ba saboda ba tashi ba ya dawo ya zo ya zanna wanda baya faruwa a sauran wurare to saboda faɗin gaskiyan da kake yi shine dalilin da yasa mutane suke bi yasa mutane kuma suke ta zuwa kullum ana ta karuwa maza da mata in ka bi can baya nan dinnan mata ne suke zazzane suna sauraron wannan magana da ake yi wannan tafsiri da ake don gaskiyar da ake faɗi to muna roƙonka kamar yadda wayancan suka zo su abubuwa suka yi kwanan nan don Allah don annabi ka tsaya a bisa wannan gaskiya da ka kama muna kyautar zata in Allah da za ka tsira kuma kuma za ka tsirar da mu muna fatan kuma Allah ya sa a sanadin wannan tafsiri da kake yi mutane da yawa daga cikin mu mu tsira ya zama duk mu haɗu a jahan- a- a- a- a- a- aljanna firdausi sannan na biyu maganar da nake faɗi shine a game da maganar matasa duk maganganun da ake yin nan mafi yawanci an yi shi akan matasa ne kuma hakika matasa su ne a yanzu suke da chance na yin wayannan abubuwa duk da ake yi dalili shine lokacin da mu muke yara wayannan abubuwan duk ba sa faruwa alkurani a garin nan sai gidan wane da wane idan za a yi jalalai ne za a yi a kofar sarkin fawa duk garin nan can za mu haɗu idan aka tashi kuma sai a je kofar sarki ranar juma'a malam ibrahim daga agwar maje yake zuwa wani gari can agwar maje wajen wajen gwaran sai ya zo shi a yi bayani a yi bayani shi kenan kuma sai kuma wani karo sai kuma baɗi to amma yanzu alkur'ani duk matasan da mafi yawancin su sai ka same su da suna da alkur'ani a aljifansu kaga an samu ci gaba to saboda haka su sun zo su a zamanin da Allah ya kaddara ilimi ya bunƙasa shi malam ibrahim da yake cewa bai karatu ba ya tafi zariya na tafi zariya ya tafi karatu ne na tafi soja na fito da safe zan tafi fiti ina gaba a cikin troop ɗinmu shi kuma yana bakin hanya ya fito shi kuma da safe yana kallon mu saboda haka ya je karatu kuma yanzu yana faɗin cewa bai yi karatu ba mu ne wanda bamu samu chance ɗin karatu ba muka tafi soja amma shi ya yi karatu to irinsa irin malam ibrahim ɗin mutane madaidaitan mu kamar shekara 65 zuwa 50 zuwa saba'in ba mu samu sararin da yaran nan suka samu a yanzu ba don da sun samu da mu ne za mu zanna muke yin wannan wa'azi ba ku ba amma na Allah a lokacin bai bunƙasa ilimin ya yi yawa ba karatun sai an je wani ƙauye ake zuwa ake yi daga nan sai dai a ɗauke ka a tafi da kai can madu kyallumi ko a tafi da kai can wani ko na faɗa ko wani wuri a nan cikin garin kuma daga can mutane ake kawowa tsangayoyi guda biyu ne ko guda uku nan ake zuwa ake tara mutane kamar mutum ɗari ɗari biyu a wayansu tsangayoyi a nan to amma yanzu a gida mutum sai ya yi karatu bai je ko ina ba kuma ya samu haddar qur'ani ya samu hadisan nan kamar yadda ake yanzu saboda haka su matasan nan su ne za a daɗe a daɗe a daɗe a ji magana da su su tsaya akan karatun nan fa sun yi sa'a fa sun yi sa'a sun zo zamanin da karatu ya bunƙasa to a wannan shine za mu maganganuna guda biyu Allah ya taimake mu Allah ya sa kuma a gama lafiya Allah ya sa kuma kowa kuma gidansa lafiya Allah kuma ya kai mu baɗi mu kuma in Allah ya sa muna nan za mu sake zuwa muna nan a wannan wuri za mu zo daga farko har ƙarshe Allah ya taimake mu assalamu alaikum
to Allah ya saka da alkhairi malam baba da mudukul a ɗaya daga cikin wakilan dattawa da suke wannan majalisi Allah ya yi albarka a kamar yadda muka saba duk shekara malam yana samun baki musamman da suke tahowa daga Kano a matsayin ko kuma a madadin ɗalibansa na Kano domin su shaida rufe wannan tafsiri bana ma Allah ya albarkace mu da irin waɗannan bakin saboda haka za mu gayyaci ɗaya daga cikinsu ko kuma shugabansu wato ustaz malam ikrima shi ma zai sanya albarka a wannan wuri
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanci a gode masa muna ƙara godiya ga wannan majalisi musamman wayannan iyaye namu da suke ƙarfafar wannan karatu a wannan gari suke sa albarka a kowace shekara idan malam ya zo zai gabatar da wannan karatu ubangiji Allah ya musu sakayya da alkhairi ya karfafe su da lafiya to kamar yadda na faɗa fi sabilillahi abubuwan duk da zamu yi ta faɗa sai dai mai ta maimaitawa na faɗa tun ɗazu da yamma na ce ai mu yanzu ba ma sai an ringa cewa mu yi bayani ba mu ɗaliban malam ne a jadawalin wanda za su rika magana idan an dubi tsarin magana ce ta malamai yan uwansa da kuma iyaye amma mu da muke zuwa a matsayin ɗalibansa ma sai nake ganin ba sai lalle an ce ma mu mai magana ba mu babban jin daɗin wallahi koyaushe mu zo nan wurin mu ga fuskokinku a gana mu a gaisa a yi zumunci da juna kamar yadda aka saba iya wannan fa'idar wallahi in ita muke samu kullum alhamdulillah mun gamsu don haka ba mu da abin da za mu ce da Allah sai dai godiya hakika kamar yadda iyaye suka faɗa Allah ya saukar da ni'ima a wannan wuri wannan karatu da malin yake zuwa ya gabatar a kowace shekara ba karamar fa'ida ba ce da shi musamman gare mu mu ɗalibai domin idan aka dubi yadda amfanuwar ta ce kamar yadda baba mai magana ya tafi za ta fi faɗaɗa idan an duba ɓangaren matasa domin su ne suke karatu yau da kullum to alhamdulillah ga shi babu da kansa shi ma ice ga irin fa'idan da suke da karatun ya faɗi wani abu mai mahimmancin gaske ice abu ɗaya kawai shi ya fi ba su sha'awa malamin da yake karatun nan yana faɗar gaskiya kuma wallahi duk malamin da yake gabatar da da'awa akwai ina ne iya abin da yake bukata kenan a shaide shi akan cewa saƙon Allah wanda ya tabbata shi ke gaya mutane to alhamdulillah wannan abin da babai faɗa shaida ce ta abin da mu za mu faɗa mu ɗalibansa wallahi a kullum da awar malam da ake fita wurare ake ta yi babu abin da yake bawa mutane karsashi da ƙarfin gwiwa na malam ya zo ya magana ya gabatar da wa'azi gare su ko ya gabatar da karatu gare su illa wannan dalilin da babai faɗa idan ba idan malam ya zo zai faɗa mutane gaskiya ta ta gurgudu to alhamdulillahi ubangiji Allah ya karfafa shi malamin ya ci gaba da faɗar wannan gaskiya ɗin kuma kamar yadda wani ma baban namu na baya ya faɗa wannan haɗin kan da ake ta ƙoƙari a samar da shi ta irin wannan hanyar ne kawai zai samu malamai su gaya wa al'umma gaskiyar al'amari in za a faɗa haka in Allah yadda a hankali a hankali kan al'umma zai haɗu to alhamdulillahi Allah ya yawaita mana irin su malam ɗin kuma su ci gaba da faɗa mana gaskiya ɗin kuma su yi haƙuri su jurewa halayenmu musamman mu ɗalibansu da wannan nake cewa muna godiya kamar yadda aka saba kowace shekara wannan nauyi da ake ɗauka namu kowace shekara mu zo nan a yi ta ɗawainiya da mu a ba mu abin da za mu ci a ba mu abin da za mu sha a ba mu inda za mu kwanta a yi ta kulawa da dukkan rayuwar mu har sai mun bar garin nan ba mu da abin da za mu ci sai dai Allah yi wa kowa sakayya da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin wannan gari ubangiji Allah ya taimaka wa dukkanin wanda suke taimakawa wannan karatu ya gudana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Uh, to Allah ba da lada Malam Ikrima uh, shugaban tawagar ɗalibai na Malam da suka yi tattaki daga Kano musamman suka zo domin uh, su sanya albarka a cikin wannan taro. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan abu wannan bayanai Allah ya albarkaci wannan wurin da kasancewar manya-manyan malamai da suke garin nan. Daga cikinsu akwai Imam Malam Isa. imamin babban masallacin juma'a na mai martaba lamido ako imam muna maka barka da zuwa a bayan shi akwai wakili na jama'atu isalatul bidiya wai kamatu sunna wanda musamman saboda kasancewar yawan tafsirai da dama ana rufe su yau yasa suka rarraba suka yi tawaga tawaga tawaga har guda uku sannan aka turo ɗaya daga cikin tawagogin nan wurin a ƙarƙashin jagorancin malam ɗairu abubakar malam da kai da tawagar ka muna muku maraba malam ikirma yana dab da kammala jawabinsa kuma sai muka shaida hallaruwar gafakan akko kuma gwanin gombe wato malam awal hafiz malam muna yi maka barka da zuwa kai ma Ah, kamar yadda muka saurari jawabin malam ikrima ya gaya mana irin alkarai da abubuwa masu muhimmanci da malam yake shukawa ba wai anan kuma ba har a kano Ah, wannan ya gaya mana iya abun da ya sani ne ko kuma iya abun da ake yi ne a can kano amma anan kuma wayansu abubuwa ne wayanda watakila ba zai san su ba saboda haka za mu gayyaci ustaz awal amadi ya zo dan yi tsokaci da kuma ƙara fayyace mana irin ah, abubuwan da abubuwa na alkhairi da mala yake shukawa a garin nan a karon
Assalamu alaikum. Ina doktor. Ina kaza. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu dama na haɗuwa a wannan taro mai girma a wannan babban fili a wannan dare mai girma mai albarka wanda yana ɗaya daga cikin dararraken da wasu malamai suke bayanin cewa shine daren da daren lailatul qadri take faruwa a cikin sa idan ta faru a baya muna fata Allah sa mun dace ya gafarta mana zunuban da ake fata a gafarta idan a yau ne muna fata Allah ya taimake mu mu dace da ita a yau idan kuma a gaba ne Allah ya taimake mu ya ba mu dacewa da ita a gaba bayan wannan kafin na faɗi abin da aka umurce ni da in faɗa na so ne da in ɗan yi bayani akan abin da ake kira istikama istikama ma'ananta shine tabbatuwa da dogewa akan wani aiki na alkhairi ba tare da yankewa ba har zuwa ran da za a koma ga Allah subhanahu wataala malamai suna cewa al-istiqamatu hiya al-istimraru ala ta'ati Allah shine dogewa da tafiya akan hanyar Allah ba tare da dakatawa ba zuwa ranar mutuwa suna kafa dalili da faɗin Allah madaukakin sarki cewa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka abin da nake so mutane su fahimta anan shine da za mu dubi rayuwarmu a cikin wannan wata mai girma mai albarka za mu ga hakika cewa abu ne mai burgewa abin sha'awa abin da ake bukata ta yadda za a ga rayuwar mutane a masallatayya suna cika masallatayya matukar cikawa ana kula da wuraren tafsirai ana nisanta abubuwa munana ana yawan karanta alkur'ani mai girma da gayu da ligogi sun kaurace wa 'yan matansu mashaya da 'yan kwaya da masu sauraren kaɗe-kaɗe da zuwa kwallo da sauransu duk sun tattara koli su sun daina wannan duk sun dawo gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai matsalan da ake samu shine matsalan tana faruwa ne bayan Ramadan ta kau sai kaga mutane mafi yawa sun koma kan miyagun ayyukan da suke aiwatarwa to dama daga cikin kiman da yasa aka kawo mana wannan ibada ta Ramadan shine domin idan ma ba mu saba da wasu ayyuka na alkhairi ba sai ya zama a yanzu mun yi training ta yadda bayan ramadan ta shige mun koya sai mu tabbata a kai domin mu samu istikama ina fata mun gani malamai suna cewa mutane suna gabatar da ayyuka na lada da dama daga cikin ayyukan da ake gabatarwa na alkhairi kowane iri yana da kyau mutum ya sawa kansa alaman tambaya shin aikin da nake Allah ya karba ko bai karba ba wannan shine babban abu duk wani aiki da zaka gabatar domin Allah subhanahu wataala wajibi ne ka sanya wannan tambayan gare ka cewa Allah yana karɓan wannan aikin da nake ko baya karɓa idan aka taru aka samu wasu tarin ayyuka da bawa yake gabatarwa ya zama na Allah subhanahu wataala baya karɓa to ya zama asara kuma aikin ya zama wabalul alai ya zama shirme ne kawai ba zai amfane shi komai ba ina fata mun gane saboda haka malamai sun lissafa wasu abubuwa a gurguje cewa suna cikin abin da za su taimaka za su taimaki bawa wajen idan yau Allah subhanahu wataala bauta Allah karbi wannan bautan abu na farko shine duk irin abin da ka gabatar na alkhairi ka dinga ganin kankanta abun kada ya zama na idon ka cewa kana ganin wani abu ne mai girma ka gabatar ta yadda zai rude ka ko ya saka girman kai ko ya saka jiji da abun da kai na farko kenan abu na biyu shine dole ka saka tsoro anya an karbi aikin ko kuma an dawo maka da shi wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen a karbi aikin ka aya daga cikin suratul suratul mu'minun Allah yana cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Allah yana gaya mana halayen muminai cewa gashi suna ba da kyaututtuka da abubuwa masu ɗimbin yawa amma tattare da haka cewa zukatansu a cikin tsoro suke don ba su da tabbacin cewa shin abubuwan da suke na alkhairi an karba ko ba a karba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane su ne waɗanda suna yin azumi suna yin sallah suna ba da sadaka amma ana jin tsoron shin abin da suka yi an karba ko ba a karba ba daga cikin abubuwan da zai taimake mu don a karbi ayyukan mu yawan istighfari yawan kuma bayan istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa a wuni yana istighfari ga Allah yana tuba a gare shi sau 100 tare da cewa an gafarta masa zunubansa tuntuni na'am ya tabbata cewa idan muke sallan farilla abu na farko da muke fara fada shine me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah gafara kenan ba mamaki ayyukan da duka mutum ya gabatar bare da kusakurai a cikin su ba yana bukatan yawan istighfari domin Allah gyara masa waɗannan kusakurai da yi daga ciki shine ya zama mutum yana yawan ayyuka kuma ya doge akai duk kankanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall mafi soyuwan aiki a wajen Allah su ne wanda aka tabbata ana yi duk kankanta su saboda haka wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za mu kula da su wanda za su taimake mu wajen idan mun yi aiki watakila Allah zai karba mana kari akai shine yawan addu'a da kuma fatan Allah ya karbi aiki din idan za mu dubi aiki annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Ismail alaihi salam bayan sun gama gina ɗakin Kaaba suka zo suna addu'a cewa rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim ya Allah ka karba mana wannan kenan baya ga wannan shine hakika muna godiya ga Dr. Malam Abdullah Uthman Garon Kaya ko mu asali ba Garon Kaya ba wanda ya zo mana wannan waje gari mai albarka ya karantar da al'umma ya fa'idantar da su yayi ayyukan da a wannan kankanin lokaci ba za a iya lissafa su ba suna da yawa kama daga ziyarce-ziyarce da ake a garuruwa da dama ake yada sunna ake maganganu akan abubuwa waɗanda suke da muhimmanci da dama da kuma himmatuwa akan matasa a wannan gari a tasirin yammaci wanda ake a kofar mai martaba sarkin aku tare da kuma wannan farfajiya mai girma wanda ake gabatarwa kamar yadda muka taru a yanzu tare da cewa mata ma ba a bar su ba a baya da safiya ana karantar da su na tsawon lokaci tare da ba su asamin da wasu ayyuka waɗanda suka shafe su hakan bai tsaya ba har kan 'yan yara 'yan ƙanana ƙananan yara wanda shekarunsu ba su kai goma ba abun mamaki duk wanda ya halarci masallacin sarki a shekarun jiya ranar juma'a ya ga irin gudumawa da, da yara ƙanana suka bayar wanda suka haddace qur'ani ai suka haddace hadisai 'yan yara ne kan ƙanana an musu jarrabawa a cikin hadisi ga sunan sun zo ana nuna su a gaban jama'a kuma aka sa su suka karanta wannan kwarai akwai abin sha'awa a ciki alkhairin bai tsaya a nan ba yana da yawa ba zai irgu ba daga ciki muna cikin waɗanda suke gabatar da darussa wa alhazai a gargashin kwamitin waɗanda suke karatu a madina in sun zo duk ramadan tsawon shekaru kusan biyar a yau daga ciki akwai gudunmawar da malam ya bamu na littattafai wa in kana basu ishi adadin alhazan ba saboda suna da ɗimbin yawa wannan duk yana cikin ayyukan da zamu lissafa wanda yana alkhairi muna fata Allah biya shi waɗannan kaɗan daga cikin ayyukan da muka faɗa da kuma sauran waɗanda suka boyu mana a wannan garin da kuma Kano da kuma sassan Najeriya gaba ɗaya ta ko'ina da fata Allah ya mai da malam gida lafiya da dukkan wanda suka taho daga nesa da kuma kusa Allah kuma ya samu amfana da abin da muka saurara idan akwai kusakure a cikin Allah gafarta mana idan akwai abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum salam wa rahmatullah malam Allah ya bada lada Allah ya kikkiawan sa kaya ba tare da bata lokaci ba yanzu zamu gayyaci wakilin a shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna wato alhaji yauta abubakar a karkashin wakilcin malam dairu abubakar ya zo shi ma ya sanya albarka a cikin wannan taro a karan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد a jama'a assalamu alaikum a ni na zo ne matsayin wakilin shugaba mala yauta saboda tafsirai sun kasu kashi uku wanda za a rufe su duka a yau shine ya kasa mu kashi uku wasu sun tafi tashan magarya wasu sun tafi can bakin kasuwa bakin cross wasu kuma sun tafi nan tare da 'yan agaji
a farko abinda zan faɗi shine muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana wanda za a rufe wannan tafsirai a yau a da fatan malamai da suka karantar da mu a wannan wata da mu da muka saurare su Allah ya sa aljanna ta firdausi ita ce makomar mu a na biyu muna miƙa godiyar mu ta musamman ga shi Dr. Abdallah wanda Allah ya bashi iko da ƙarfin gwiwa da zuciya na ɗaukan wannan ɗawainiya na shekaru ba ba raba ba bana ba Allah ya saka masa da alkhairi sa'an nan muna fatan yadda Allah ya kawo shi wannan tafsiri lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma gaskiya koyaushe ka zo tafsiri a nan za ga abun sha'awa in ka duba jama'an na yadda suke shimfiɗe da manya da yara ban yi tsammanin shi dr abdallah yana raba wa mutane kuɗi ba ne ba ban yi tsammanin wani kayan masarufi ya kawo yana ba wa mutane ba a'a ya zo yana ba su kalma ne ta ubangiji da kuma saƙon manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna fatan allah ya ƙara masa basira da hazaƙa da zalaƙa na kiran mutane zuwa ga sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an muna kira ga sauran malamai don Allah muna haɗa su da Allah don zatin Allah su bar bayin Allah su ci gaba da gane addinin su su ci gaba da bauta Allahnsu a ci gaba a bar a bar mutane su fahimci su gane waye Allahnsu su gane kuma waye manzonsu wanda aka turo musu ina jin akwai wata kalma da hausawa suke faɗi cewa fa in rana ta fito to tafin hannu bai tare ta so saboda haka muna wannan ishara ne ga dukkan malamai da muke da su a ƙasar nan Allah ya kawo wani zamani yanzu na ilimi ne wanda ilimin na ya zama kamar wata iska ce kamar wata guguwa ne ta zo na kowa yanzu ilimin ya sa a gaba in ka ce za ka koma baya ka yi nugu-nugu wai ka nuna mutane kai ba Allah ba fa to wallahi zai zama kamar giwa ce za ta tafi ta barka in ka tare gabanta ta taka ka ta wuce in ka tsaya baya ta tafi ta barka saboda haka ina kira ga mutane mu dawo mu mai da hankulanmu mu gane waye ubangijinmu mala abdullah ba ma baya iya ba mu sakamako ranar kiyama me yake gaya mana yana nuna mana mai ba da sakamakon shine Allah don haka duk wanda ya baka wannan to ya gama maka komai a duniya nan da lahiranka saboda haka muna fatan dokta Allah ya saka maka da alkhairi muna fatan wannan karatu da kake mana Allah ya sanya albarka a ciki mu kuma Allah ya ba mu ikon amfani da wannan karatu sa'an a gefe na ga irin dottabin nan malaman shehunai irin su malam Ibrahim Rili da sauran dottabai yayinmu da iyayenmu da suka ɗauki su ma ɗauniyar halartar irin wannan wurare gaskiya suna ƙarfafa mutane gwiwa ganin su a irin waɗannan wurare Allah ya saka musu da alkhairi muna fatan Allah ya haɗa mu aljanna da su tare ina ganin zan takaita a nan assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine jawabin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna malam ko kuma alhaji yauta abubakar ta bakin wakilinsa malam dairu abubakar
so maratan saniya a shi shugaba ya ce don Allah bayan mun isar da sako na godiya in mun zo kuma mu sanarwa shi dokta da sauran duk mutane da suke halartar wannan tafsiri gobe ana gayyatan kowa da kowa da dare karfe tara zuwa rufe tafsirin shi imam adam bajoga saboda haka Allah ya ba mu ikon zuwa
to amin Allah nuna mana a saboda yanayi na lokaci insha Allah a gurguje zamu gayyaci amir na sautin islam forum malam muhammad abubakar ya zo ya yi 'yan takaitattun jawabai na minti biyu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana farkon Ramadan sannan kuma ya nuna mana ƙarshen wannan tafsiri sautul islam forum kamar yadda yan uwa ba za su gaza sani ba hadaka ce ta matasa da take da zuman ya da karatukan musulunci musamman malaman sunna sautul islam forum muna ya da karatuttuka da kuma rubuce karatuttuka leccoci that is constructive lectures na malaman a, musulunci a kafafai na zamani da is na intanet muna uploading kusan dukkan karatukan malam da ake yi ta hanyar youtube sannan kuma muna sharing ɗinsu ta facebook da twitter da sauransu kusan yan uwa idan sun duba um, akwai shafinmu na sautul islam forum ta hanyar misali sautul islam forum blogspot.com sannan kuma ta youtube za a iya samun dukkan karatuka malam insha Allah www.youtube.com slash sautul islam forum sannan kuma muna abonin plates kusan dukkan karatukan malam da yake yi na safe na mata da kuma na yamma a masallacin shi mai martaba da kuma tafsiri na dare da kuma dukkan ziyara da ake kaiwa garuruwa da kuma lectures da ake shiryawa duka muna boning ɗinsu muna taskace su mu uploading sannan kuma mu boning plate mu sayar galibi ana samun plate ne a um, naira ɗari biyu sai muka ce to bari mu subsidizing price na, na plate ɗin mu sayar naira hamsin saboda a naira hamsin insha Allah kusan kowa zai iya mallaka abu na gaba a akwai karatuka da suke da muhimmanci kwarai da gaske waɗanda a inda aka ci gaba ana juye karatuka ɗin daga audio daga sauti ya dawo littafi sautul islam forum tunda babban manufanmu shine yaɗa karatukan musulunci mun dauki gabarin wannan aiki lectures na malam da yawa yanzu mun riga mun rubuce su an rubuce su duka manuscriptin suna nan suna ajiye kuma insha Allah daga nan zuwa azumin baɗi za mu ga yiwuwan buga wasu daga cikinsu abu na gaba southern islam forum ta samar da yanayi da za a dinga counseling matasa saboda muna da matsaloli da dama misali na shaye-shaye da kuma rashin sanin um, um, matasa mun samar da tsari da za mu dinga gadin matasa mu counseling ɗinsu a misali harkokinsu na karatu da rayuwa da makamantansu saboda matasa su ne zuciya da doron al'umma idan sun yi kyau al'umma ta yi kyawu kuma kamar yadda ba za ku gaza gani ba kusan dukkan harkokin addini din nan yanzu matasa ne suke gudanar da shi so idan matasa na ƙasa sun lalace kenan gaba su waye za su misali gabatar da harkoki na addini sannan kuma lura da cewa muna da karancin uh, wayewa na harkan karatuttuka um, sautul islam forum insha Allahu bayan azumi za ta samar da extramural lessons ga ɗalibai na dukkan marhala na karatu primary school za a samar da extramural lessons da lokacin hutu sannan yan secondary school su ma za a samu su darussa na musamman sannan galibi ana samun matsala na um, faduwan jarrabawa za mu samar waɗanda za su receipting insha Allah darussa extramural lessons na musamman wanda za mu bayar kyauta um, da kuma masu yin jam sannan daga cikin tsare-tsarenmu insha Allahu akwai ba da scholarship ko yayi kaɗan ko yayi yawa alal akalli dai an taimaka idan mu mun taimaka wasu sun taimaka wasu sun taimaka sai a ga misali an cimma nasara kwarai da gaske um, ganin lokaci ya tafi um, programs namu na ramadan kusan sun zo ƙarshe kuma Uh, program da za mu rufe da shi shine children's session insha Allahu yara 'yan kanana 'yan shekara goma yin ƙasa su ma muka ce bai kamata mu basu a baya ba um, kamar yadda aka sani a uh, birane da sauran wurare a lokacin sallah ana zuwa fax a yi ta abubuwa haka to muka ce za mu shirya wa yara wani shiri na barka da sallah a kofar mai martaba sarkin ako za a shirya musu wasanni na dan lilo a musu dan drama a musu dan quiz sannan ɗaliban da suka haddace hadisai din nan za mu kira su dan karanta mana hadisai da sauransu za su ji daɗi kwarai da gaske sannan kuma za su cewa an jawo su a jiki maimakon su je can sai su taho nan saboda haka duk wani mai ɗa daga shekara goma zuwa ƙasa insha Allahu babu laifi ya haɗo ɗan shi da wani ya zo da shi wannan guri ɗin da karfe hudu ne ranar sallah in kuma an samu ruwan sama tun da hali ne na damuna washe gari za a yi hawar daba wanda ba za mu samu yi ba sai washe gari da yamma insha Allahu za mu yi karfe hudu na ƙarshe um, sautul islam forum ta samar da makarantar kwamfuta mai ƙarfi kwarai da gaske makarantar kwamfuta da za ta fara existing ba ramadan um, form din naira ɗari uku ne ga mai son form din sai ya tuntube mu a ofishinmu nan kan bariki ko kuma can mangadis computers insha Allahu za a training matasa kwamfuta da intanet da duk wani abin da ya shafi intanet insha Allahu domin su samu wayewa da sakafa akan abubuwan zamani na ƙarshe dukkan karatuttukan malam insha Allah da kuma dukkan malaman sunna duka babu wareya duk wani constructive malami na sunna insha Allahu satul islam ta dauki gabarin yada karatunsa karatukan malam za a same su daga nan har wani shekara da karatukan da aka yi na baya a either ofisinmu ko kuma mangadis computers plates za a same su akan farashin naira hamsin sannan kuma duk mai memory mun sa cewa ya zo shi a tura mishi karatu kyauta ruwan Allah dukkan karatun da aka yi a ramadan da kuma dukkan karatun da malam ya yi a baya da wannan muke mika godiya ga shi malam Allah saka da alkhairi um, Allah ya kare shi tafiyan da zai yi gobe ya koma Allah ya kai shi ga iyalinsa lafiya sannan muna mika godiya ga shi mai martaba sakin ako wanda shine um, ubanmu a sautul islam forum Allah saka da alkhairi muna mika godiya ga dukkan yan uwa Allah saka muku da alkhairi um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine a jawabin Satul Islam Forum ta bakin Amir dinta insha Allah yanzu za mu gabatar da malami na gaba wato Ustaz Suleiman Umar Shagamu ya zo shi ma ya dan albarkaci wannan taro da jawabi ko da na minti biyu ne a karmakan lauta faɗi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya tabbata ga Allah wanda ya kawo mu ƙarshen wannan tafsiri muna roƙon Allah ta'ala abinda aka karantar da mu Allah ba mu ikon aiki da shi shi kuma malam wannan ɗawaniya da ya ɗauka Allah ya saka masa da alkhairi a gurguje abinda nake son tunatar da kaina da 'yan uwana shine idan mutum ya duba filin nan sai ya ji farin ciki ga matasa ga dattawa ga kwarijawa ga sunan dai maza da mata mata suna ji a gidaje alkhairi dai alhamdulillah kuma duk an haɗu domin neman ilimi don haka ilimi darajansa ya kai daraja kuma abun farin ciki ne a ce mu matasa mun sa himma gurin neman ilimi ilimin shari'a yana da falala mai yawa sannan ilimi na zamani yana da daraja da kima shi ma mai yawa to abinda nake son tunatar da kaina da yan uwana shine idan aka ce falalan ilimi abu ɗaya ne kawai shine wanda baya da ilimi yayi kokarin danganta kansa da ilimi wanda yake jahili yayi kokarin wanke kansa da jahilci to wannan ya kafa bil ilmi sharafan ayyata bannahu man laysa bi ahli وكفى بالجهل قبحا وفضيحة أن يتبرأ منه من هو أهله ما لم يسنى تيوى لو كان إلمي يا كي يندي كي wanda baya da ilimi ma in kace masa malam sai ji daɗi shi yasa malam bahaushe idan baka san mutum bai kace malam saboda malam baya hada fada sannan muni na jahilci ya kai muni wanda yake jahili in an ce masa jahili sai ɓatare haka ne yanzu mutum baya karatu jahili ne ka zo ka ce masa alaji jahiliya zai ji daɗi zai amsa ashe kuwa wannan abin da malaye mana matashi ya fa- karantar da mu ya dace daga bayan wanda baya da makaranta ya zama da yana da makaranta ya dace ya ce mun mai da hankali game da ilimi saboda me ba wanda yake so a ce masa jahili idan ko baka so a ce ma jahili to sai ka fara neman ilimi kamar yadda malamai suke cewa gemu baya hana ilimi da haka ina kira ga 'yan uwana mu dage mu ci gaba da karatu kuma garin nan alhamdulillah Allah azurta mu da malamai da dama kada ya zama na karatun iya lokacin tafsiri ne kadai a ce lokacin ne batirinmu yake full to kamata a ce cajin nan ya tafi ba zai zama ya yi running down ba ko da bayan azumi a nan nake takaitawa ina ƙara addu'a shi malam Allah saka masa da alkhairi ɗan uwa baƙi da suka zo da Kano da gurare daban-daban muna addu'a Allah kai su jiragen su lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a Allah ba da lada malam Suleiman Umar a saboda yanayi na lokaci insha Allah za mu a gayyaci mutum na ƙarshe da zai jawabi kafin mu mika abin magana ga shi malam wanda shine shugaba na kwamitin shirye-shirye na wannan gudanar da tafsir din wato malam ah, usman muhammad wanda wannan ah, kwamiti na center for islamic development da yake kumo ita ne ta yi uwa ta yi maɗaukiya na gudanar da wannan tafsiri Ah, insha Allah malam usman zai zo ya ɗan yi takaitaccen jawabi na godiya game da yadda jama'a suke ba shi haɗin kai ko kuma suke ba da haɗin kai wurin halartar waɗannan wuraren karatuttuka da sauransu kafin mu gabatar da shi Ah, akwai jawabi daga shugaba kwamanda na 'yan hisba na akko local government wanda ya ce a sanarwa jama'a cewa ah, kamar yadda jiya aka yi bayani duk wanda yake da bukatan shiga rundunar hisba din ya je ya ba da sunansa to duk wanda ya ba da sunansa jiya yau ana bukatan idan aka tashi ya tsaya da ma wanda yake ciki mai uniform dukansu suna da mitin insha Allah bayan an tashi a wannan karatu sannan wanda ma bai bada sunansa ba yake da bukata kuma shi ma dai ba za a ki shi ba ana gayyatansa a wurin a akrama kallon
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a madadin center for islamic development yani kwamitin gudanar da wannan karatuttuka na tafsirai da sauran ziyarce-ziyarce da dai dukkan da'awa da aka ga ake ta gudanarwa a irin wannan tsari a madadin wannan kwamiti din muna mika godiya ta musamman ga shi babban malaminmu dr abdullah usman umar da ya ɗauki nauyin ba da haɗin kai da ba da gudunmawa ba dare ba rana a kan yaɗa wannan da'awa muna fatan Allah maɗaukakin sarki da ya saka masa da alkhairi ya biya shi da aljannar firdausi mu da muka saurari waɗannan karatuttuka Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara a lallai alhamdulillahi muna mika godiya ta musamman ga dukkan bayin Allah da suka ba mu haɗin kai wurin ba da taimakonsu ta hanyar dukiya da shawurura da dai duk abin da ya dace na yadda za a ga wannan ainihin da'awa ta ci nasara muna godiya ta musamman ga bayin Allah da suka yi irin wannan ɗawainiya ɗin sa'annan a malamai daban-daban da suka yi ta kawo mana ziyarce-ziyarce su ma muna mika godiyanmu ta musamman a gare su muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi tare da mu gaba daya sa'annan jama'a da suke ainihin zuwa wurin sauraron wannan karatuttuka su ma yadda suke ba da haɗin kai wurin bin umarni da ƙa'ida to Allah ya saka mana da alkhairi ga baki ɗaya godiya ta musamman ga rundunar hizba tare da 'yan agaji da suka rinka ba da gudunmuwansu a cikin wannan tafiya ba dare ba rana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya saka musu da alkhairi suma da dai dukkan waɗanda suka ainihin ba da wata gudunmuwa ko ta kusa ko ta nesa ko wacce aka sani ko ma wacce ba a sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya saka mana da alkhairi a madadin wannan kwamiti Center for Islamic Development muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya karba mana ayyukanmu ya sa aljannar firdausi ita ce makomarmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu
wa alaikum salam wa rahmatullah wannan shine jawabin shugaban bangaren da'awa na kwamitin center for islamic development wanda su ne suke daukan ɗawainiyar gudanar da wannan tafsir din da fatan allah ya saka da alkhairi Uh, saboda yanayi na lokaci sannan kuma akwai baki da suka zo su daga nesa uh, kamar misali rundunar 'yan hisba ta jiha da suka samu halartar wurin rufe wannan uh, karatu da kuma sauran baki da suke zuwa daga gadawa da wayansu ƙauyuka na kusa-kusa ga kuma yanayi na azumi sun zo goma na ƙarshe saboda tahajjudi da sauransu ba za mu tsawaita ba za mu takaita bayani a nan insha Allah za mu gayyaci babban malaminmu a sheik abdallah usman umar phd a yayi mana jawabi na rufewa daga nan kuma sai mu yi addu'a sannan
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala farko da ƙarshe shi yake da farko shi yake da ƙarshe تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن um, na farko akwai sanarwa da na so na yi na manta ban faɗa ba a cikin abinda wannan tafsiri ya tsuguna ya haifa akwai samar da wani bangare guda na tattalin yara ƙanana da kuma manya daga cikinsu masu haddar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu haddar bukhari da muslim abu dawo da tirmidhi da nasai da ibn majah da sauransu da kuma yara ƙanana da ake ba su hadisai da jejjeru suna haddacewa alhamdulillahi wannan abu yana gudana so dukkan ɗalibi mahaddacin qur'ani da yake da sha'awar ya shiga sahun haddar bukhari muslim abu dawo da tirmidhi nasai ibn majah a ƙarƙashin wani markazi da muka buɗe a wannan gari markazu hibzus sunna annabawiyya markazi na haddace sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama to zai iya zuwa ya samu karin bayani a wannan ofis na sautul islam forum da yake nan kan bariki kuma akwai yara kanana da muka yi musu daura waɗanda alhamdulillah a cikin ƙasa da kwana goma sha biyar sun haddace hadisai guda ɗari uku uku kamar yadda yau dinnan an gani a wajen rufe tafsirin mata akwai kananan su maza to ba lokaci da mun kawo su mun buga muku misali wanda 'ya'yanku ne so muna kira ga iyaye su ba da haɗin kai wannan alheri idan ya zo na ilimi ku da goyi bayansa ku taimaka an samu labari akwai wasu mutane da suke suka abun wai ana cewa wai waye ya ce a haddace hadisi kaga wannan mutum wanda yake da karatu yake da alaka da ilimi ya faɗi wannan magana idan ba a haddace hadisan ba da mu mun same shi so a haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan nan sarki musulmi yake cewa a Najeriya za a fara yin musabakar hadisan annabi kamar yadda ake musabakar alkur'ani mai girma kuma mu ahlus sunna ba mu da abin alfahari da ya wuce mu haddace maganganun annabi irin yadda ake yakar addini ta ko ina dole ne mu cusa wa ƴaƴanmu ra'ayin addini su karanta qur'ani su haddace su karance sunna su haddace so muna muku albishir da sanar da ku wannan al'amari za a iya samun ƙarin bayani daga alaramma da yake jamun baki wanda kusan shine shugaba mai gudanar da wannan abun da sauran yan uwansa alarambomi muna da kuma irin su irin su mahaddata qur'ani da suka je suka yi wannan hadda godiya ta musamman ga dan uwa Sheikh Shu'aib Abubakar wanda abokina ne amini na kuma shi ya kawo wannan alkhairin Najeriya ga baki daya wanda a karkashin gudanarwarsa da shawarwarinsa duk muke gudanar da wannan abubuwa Allah ya bashi lada Allah ya taimake shi bayan wannan akwai kwamiti na da'awa a relief organization akwai local government kwamitin da'awa ba ku ji ɗuriyarsu ba saƙonsu yana hannuna suna miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa musulmi a wannan gari na akko da kewaye dangane da taimako da gudunmawa da suke ba su kwamitin da'awa suna da ziyarce-ziyarce da suke zuwa wurare da yawa kamar irin su a garuruka da dama suna musuluntar da mutane suna musu wa'azi sannan a yanzu dinnan a lissafin da suke ba mu cewa a wannan shekara an samu mutum talatin da shida da suka musulunta a hannunsu mutum talatin da shida mutum goma sha biyu maza ashirin da hudu mata duk suna ƙarƙashin kulawarsu kuma sun ɗiɗɗinka wa yara kayan sallah ko da ɗaya daga cikinsu yana bugo mu suna can suna ta tattara kayan sallan yara marayu da suke hannunsu suna da ɓangaren marayu a yanzu haka marayun da suka yi rijista a ƙarƙashin wannan kwamiti na da'awa da muke tare da su anan suna da maraya 962 maraya maraya 962 wanda suna taimaka musu suna agaza musu a yanzu haka wannan kwamiti na da'awa yana da fili na gidan marayu din nan yana nan amma an gagara gina shi saboda rashin samun taimako da agaji yana da kyau a tuntuɓi shugaban su malam tahir wanda sananne ne a nan gari don a ji ƙarin bayani kwamitin da'awa suna da welfare education and skill acquisition wannan council ne da uh, aka samar wa yara kamar misalin talatin da shida wanda suka samu makarantu a ta gaba da secondary federal college of educations da kuma college of educations da kuma universities da federal universities da suke neman NCE da kuma digiri da fannoni daban-daban mutum talatin da shida wannan kwamiti na da'awa ya sama musu aiki a ya sama musu makaranta kun ga alheri ya sauka wannan gari ga sautul islam forum ga abin da suke ta faɗa har ba su samu lokacin faɗa ba ga wannan bangare na markazin hibsus sunna na haddace hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan kwamiti na da'awa duk a wannan gari ai hujja ta sauka a wannan gari gaskiya sannan suna da kwamiti na sulhu wanda suke sulhunta tsakanin shari'o'i da ake sau da yawa shari'a tana gagara alkali a kawo kwamitin da'awa su sulhunta su gyara shari'ar kamar yadda suna da lauyoyi wanda suke taimakon suke agaza musu kwamitin da'awa suna da kwamiti na gyaran makabarta share makabarta gyara ainihin makabartu da suka bubbuɗe da waɗanda gafiyoyi suka shiga ciki da wanda dabbobi suke shiga suke ciyawa suke kashi suke cin ciyawa suke kashi duk suna da waɗannan tsare-tsare sannan suna da tsarin taimakawa gajiyayyu ba ma kaɗai marayu ɗin ba sannan wannan kwamiti na da'awa ayyukansu yana da yawa alhamdulillah suna buƙatar taimako da tsummo kara da kayayyaki na bawa waɗanda suka musulunta da kuma shiga gidajen kurkuku da suke na da'awa kamar da aka sani bara mun fita yanayi da ya canja na rashin tsaro shi yasa bana muka dan dauke kafa bamu je gidajen kurkuku ba amma dai alhamdulillah mun an tara musu taimako daidai gwargwado ana kuma kaiwa kuma kofa a buɗe take har yanzu a suna mika godiya ga ni mai magana a matakin farko sannan suna mika godiya ga dattijan malami a sheikh a sheikh Ibrahim Yahya Rili a matsayinsa na uba da yake ba su shawarwari da yadda kuma suke mika godiya da kwamitin wannan tafsiri da ya gabata yanzu da kuma kwamitin sautul islam forum da kuma dai a sauran dukkan al'umma na wannan gari gaba daya akan Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah ya taimake ku gaba daya da ƙarshe ni abin da nake faɗa ina godiya ta musamman na farko ga Allah madaukin sarki da ya bani dama ya bani iko na zo wannan gari nawa don isar da saƙon Allah ina fatan abin da na yi ya sa don shi na yi wanda na yi na kuskure ya yafe mun kada ya sa shi a cikin kunnen ku ballanta na ku yi aiki da shi wanda aka bata masa ya ji ba daɗi a cikin wa'azi ko ya ji kamar da shi ake yi haƙuri wallahi ba mu san ka ba ba mu yi nufin mu gaya maka magana ba muna dai faɗa ne kawai watakila aka samu dacewa Allah yana son ka da alkhairi aka yi magana a kanka so da Allah mutane sai su yi haƙuri dangane da abin da aka faɗa suka ji zafi sannan kuma ina mika musamman godiya ta musamman ga dukkan yan uwa da suka taimaka wajen musamman mai masaukin baki na ko mai masauki na wanda ya sauke ni a gidansa da kuma waɗanda suke taimakawa dai yau da gobe abinci ne abin sha ne komai dai gashi nan da dan uwa likita da yake taimaka min Dr. Yayaji duk shekara idan na zo duk harkar da shafi lafiyata da na iyalina da kansa yake zuwa ya zo ya kawo magani ya kai ni asibiti da dai hanyoyi da dama ina masa godiya ta musamman da kuma asibitin general shi ma kansa na Ako local government muna musu godiya ta musamman ina mika godiya ta musamman ga runduna ta Hizba da kuma yan agaji da na jama'atul izalatul bid'a da kuma na ah, JNI jama'atul nasrul islam da kuma yan hizbun mu gaba ɗaya da suka ba mu taimako wajen fita wa'azi da kuma karantuka da muke a wannan guri da kuma jami'an tsaro na wannan gari duka su gaba ɗaya da masu farin kaya da masu uniform gaba ɗaya da kuma dukkan jagorori a cikin su da sarki na wannan gari yana ba mu goyon baya sosai da kuma sauran dattawa da ciyaman na local government da kuma sauran 'yan siyasa gabaki ɗayan su ba wanda muka samu wata matsala ko ya faɗi a sha akan abubuwan da muke gabatarwa suna aiko addu'o'insu da fatan alkhairi duk muna musu godiya Allah musu albarka Allah ya saka musu yan uwana abin da zan rufe da shi ina miƙa wasiya ta gare ku kamar haka abin da na tarar da shi da yawa yawa a cikin karatuttuka na da fatawoyi da tambayoyi da suka yawaita a ana yawan tambaya a nan shine akwai matsaloli na faruwar zina da yawa wajibi ne ga iyaye kusa iya kusa ido akan yayanku samarin da kuma yan mata lalle a rage alakar yan mata da samari ba zan iya irga muku tambayoyi da aka yi ta yi akan zina ba matar aure an kama ta tana alaka da dan garuwan gidanta dan garuwa wanda yake sauke mata ruwa yana zuwa yana alaka da ita wata an kama ta tana alaka da dan mijinta dan miji fa dan kishiyarta yaro ne matashi yana zuwa yana barna da ita irin wannan magana mara daɗin ji ba ta da daɗi yara yan mata ga sunan an samu masu shaye shaye wata yarinya ta rubuto mana kamar da namu mun sani tana cewa ai musu addu'a su yan mata ne mashaya suna shan benelin suna shan totolin suna shan kokolin suna shan yoyolin kowace lin lin tsiya suna sha yarinya mace ta sha kwaya ta sha kwaya ta sha kwaya malam kamar yadda namiji yake shan kwaya ta bugu a yi zina da ita kyauta ba sai an biya ba duk a wannan gari namu mai albarka kuma 'ya'yanmu ne ba 'ya'yan arna ba fa 'ya'yan musulmi ko jiya din nan sai da aka nuna mun ɗaya daga cikin irin waɗannan yara an ɗauko ta a mashin a ci amma fur an ɗauke ta ana tafiya da ita mai wannan tsotse tsotsen kuma yar gari musulma ba fulatana Allah ya sauwaƙe so ina wasiya ga iyaye don Allah mu zuba ido kun ga wannan matsalar rashin ruwan saman nan da yake samu mu Allah kar ku tona ba mamaki wannan barnar da kuka bari tana faruwa a garin ku ba ku gyara ba shi yasa Allah yake hana ruwan sai hadirin ya zo ya tafi wani guri ya zuba ko ruwan ya zo ya ki ya zuba yanda ake so masara ta bushe ana cikin wani yanayi ga talauci ga rashi ga bukata mutane babu kuɗi a hannunsu to wannan barna ta yawaita ga matsala ta riba an ta rubuto mana tambayoyi akan riba mu'amala da riba ba da bashi da ruwa ba da abinci da ruwa 'yan kasuwa sun shiga harkar riba da kuma masu zuwa suna bin ma'aikatan gwamnati suna ba da riba shi ma ya yawaita a nan garin muna wasiya a sa ido malamai su ci gaba da fadakarwa da gargadi dangane da hadarin riba yaƙi ne Allah ya ce ku shirye shirin yaƙi da ku da shi maciya riba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirye shirin yaƙi da Allah da manzon Allah mafi karancin zunubin mai riba maciyin riba karamin zunubi karamin zunubi na riba shine kamar mutum ya je kwanta da mahaifiyarsa ya zina da ita sannan abu na uku cikin abin da nake muku wasiya ku sa ido daga shugabanninku da malamanku shine akwai matsalar shaye-shaye yara suna shaye-shaye an daina yawanci yanzu an daina shan giya da wiwi kwayoyi ne ake sha anan nake jan hankali da kira ga kungiyar masu sayar da magani na wannan gari namu garin kumo ku ji tsoron Allah ina kira ga shugabanninku don Allah don girman Allah a cikin ku waɗanda suke dakon shigo da miyagun kwayoyi wannan gari namu suna siyarwa yara matasa suna lalata kwakwalensu suna lalata tunanin suna lalata rayuwarsu su ji tsoron Allah cewa suna haifuwa kada su zo su bar wa jama'a bala'in da ba za su iya neman istighfari a kansa ba a cikin ku akwai mutanen kirki waɗanda maganin arziki suke kawo amma wallahi rahoto ya tabbata cewa akwai waɗanda suna kawo magani mara kyau ko kun san su kuma da yawa jama'a sun san su masu sayan kayan kuma suna faɗa suna cewa gurin wane wane suke saya so da Allah a taimaka mana wajen samar da tarbiya malamai suna wa'azi kada a yi shaye shaye gwamnati tana ta biyan yan NDLE ana biya ana ta kama yan shaye shaye to kuma sai ku bada gudunmawa yan kasuwa wajen rage shaye shaye Allah ya sa mu dace sannan kuma abu na ƙarshe shine magana akan haɗin kai dinnan wannan tafiya tamu ta ginu ƙarfinta yana tafiya ne akan haɗin kai alhamdulillah muna samun nasara daidai gwargwado al'umma musulmi suna wayewa ana kuma samun ci gaba haɗin kan nan wasu tutukila wani da baya bin wani sallah yanzu an dawo ana yi wani baya wani sallama an dawo ana yi to alhamdulillah wannan shine manufa kuma a daɗa haƙuri da juna a yi haƙuri da juna sai iya yiwa mu samu saɓanin fahimta da kai ka fahimci kaza na fahimci kaza to wannan kada ya sa mu rinka gaba ba ma gaisawa da juna muna kiyayya da juna muna faɗa da juna har ya zamanto wannan ƴaƴanmu sun zo sun gada da ƙarshe yana kira ga samari matasa wallahi ba wanda ya ci ribar wannan da'awa a garin nan irin ku ba wanda ya more wannan tafiya irin matasa alhamdulillah ku gode wa Allah kuma Allah ya sa a ga tasirin wannan da'awa da wannan karantarwa da aka yi a cikin al'amuran ku da ainihin mu'amalolin ku marasa aikin yi su nemi aikin yi wanda ba sa makaranta su tafi makaranta waɗanda ba sa bin iyayensu su bi iyayensu waɗanda suke neman aiki su dage da neman aiki idan kun yi wannan za mu samu nasara za mu samu ci gaba kuma muna kira dukkan waɗannan ƙungiyoyi da forum forum da aka yi muku bayani ku ba su cikakken haɗin kai a gan ku a ciki ku taimaka musu Allah ya taimaka mana ga baki ɗaya yan uwana wannan shine kalmar ƙarshe ko in ce ita ce kalmar ƙarshe da zan faɗa a wajen rufe wannan tafsiri na wannan shekara ta 2013 a wannan lokaci mai albarka a wannan rana mai albarka dattawa iyayenmu da suka gabatar da jawabai da waɗanda ma ba su yi jawabi ba waɗanda suka zo suka zauna a wannan wuri da wanda suke nesa da iyayenmu mata da sauran bayan Allah manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan ma'aikata gwamnati da manya-manyan gari wanda ba mu ambace su ba duka muna yi muku addu'a Allah muku albarka kuma Allah ya kaddara haɗuwar mu ta alkhairi abu na ƙarshe akwai abin da muka asasa bara dan mu a nan a tafiyar mu muna so mu samar da wani canji wani tsari akan harkar neman taimako mu ba mu da sha'awar kullum ai ta zuwa ana zagayawa da hula da kwano ana neman taimako ashirin goma talatin sai muka bude wani tsari cewa ga wani adashen gata da muka bude yanzu yau za mu rufe tafsirin nan don Allah don girman Allah dan kasuwa ma'aikacin gwamnati ma wato wato mai aikin hannu da mai sana'ar hannu wanda yake ga zai taimaka wa wannan da'awa da wannan tafiya da wannan tafsiri da ake gudanarwa taimako ne na tsawon shekara guda ka zo ka bada sunanka wa wannan kwamiti na da'awa za ka rinka bada duk ƙarshen wata naira ɗari naira ɗari biyu talatin ashirin hamsin naira goma ku bayar ku rinka bayarwa don wata wata wata shine zai taimaka mana bara mu sake zuwa mu nemi taimako wajen wani ba akwai yan uwa da sun ba da haɗin kai sun ba da sunannakin su alhamdulillah an samu kashi 30 bisa 100 sun bayar godiya ta musamman gare ku sako ya iso kun ba da kuɗi kuma kuɗin da kuka bayar masu dubu ɗaya masu dubu biyu masu ɗari biyar masu ɗari biyu masu ɗari uku wannan abin da kuma shine aka rike wannan majalisi na tafsiri har sai da aka kai goman karshe duka duka ba a taba neman taimako ba sai sau daya sai yau na biyu da taimakon da kuka bayar su sakon ku ya zo ko muna muku addu'a ku ƙara himma da ƙoƙari ku daɗa ci gaba dan ba mamaki watakila baɗi ba da ku za a yi ba waɗanda ba su ba da kuɗin su wato sunan nakin su a cikin wannan adashin gata ba su yi ƙoƙari su bayar ku ba da sunan ko kwamitin nan duk wata ku rinka bayarwa akwai account number in ka ga ba za ka ba wani kuɗi ba akwai account number ka je ka bayar kawai ka saka insha Allah zai shiga kuma ba za a aiki da wannan kuɗi ba sai hanyar gudanar da wannan tafsiri ga baki ɗaya so muna kira ga duk wanda ya ba da sunansa dan ba da wannan taimako gobe bayan sallar isha'i a wannan masallaci gashi nan inda aka nuna projector din nan ana gayyatar kowa da kowa da kuma wanda yake son zai bada sunan ko da rana ya bayar ko kuma da daddaren ya zo ya bada sunansa a nan muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi ba mu abin da zamu ce muku sai fatan alkhairi Allah albarkaci rayuwa Allah ya sa aljanna ce makoma kuma muna neman afuwa gare ku akan duk abubuwan da suka gabata ko na karancin shekaru ko na karancin ilimi ko kuma yanayi na bakunta mutum bai san yanayin gari ba watakila baki ya subute faɗo wani abu a ga cewa ba a kyauta ba duka dai yau dai an zo ƙarshe insha Allah sai kuma baɗi bi idnillahi ta'ala sai kuma sauran ziyarori na da'awa da muke fatan Allah zai dawo da mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين